الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ibn baz a wannan gari na arlit a wannan rana ta talata wacce ta yi daidai da ranar biyu ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da ranar sha biyu ga watan uku 2024 miladiya don ci gaba da majalisinmu na tafsirin alkur'ani wanda muke a cikin wannan wata mai albarka da darasin da ya gabata muna cikin qissan nuh alaihi salam wanda mun karanto daga aya ta 105 zuwa aya ta 110 saka yau da izinin Allah ta'ala malam zai karanta daga aya ta 111 fadin Allah ta'ala qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arsalun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينه فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وجيت قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون wannan ci gaba ne ko in ce martani ne daga mutanen annabi Nuh bayan ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu wanda Allah ya babu labari a ayoyin da suka gabata cewa mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni sun ƙaryata annabi Nuhu ƙaryata shi kaman ƙaryata dukkanin manzanni ne a yayin da shi annabi Nuhun ya zo yana musu wa'azi Allah ya ce a yayin da ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce ada tattakun shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce fattakullaha wa ati'un saboda haka ku kiyaye dokokin Allah ku yi kuma ku yi min da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr kuma bana neman wani abu na lada wani abu na biya daga wajen ku bana neman wani salar daga wajen ku in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na bai zama ba face akan ubangijin halittu fattakullaha wa ati'un da haka ku kiyaye dokokin Allah kuma ku yi min da'a da wannan hujjoji ne wanda mun ambace su a darasin da ya gabata a jiya wanda ya kafa musu wanda suke tabbatar da cewa tabbas annabi nuhu manzo ne daga Allah kuma sakon da ya zo da shi gaskiya ne kuma abubuwan da ya gaya musu ya ishe su hujja domin su yi imani da shi amma da yake kangararru ne qalu sai suka ce a nu'minu laka shin za mu yi imani saboda kai wattaba'aka al-arzalun za mu yadda da kai mu amince maka mu yi imani da kai alhali kaskantattu ne suka bi ka wannan martani ne wanda bai dace ba sun yi amfani da shi ne domin nuna kaskantarwa a gare shi da shi da mabiyansa ahlul batil a koyaushe idan aka zo musu da gaskiya ba su shirya karɓar ta ba to suka yi kokari su kare kansu da hujja ta ƙarya da shubuhohi idan hujjar ba ta yi tasiri ba sai su ɗauki matakin kaskanta wanda ya zo musu da gaskiyar da nuna cewa shi ba kowa ba ne da haka bai cancanta a saurare shi ba ko a bi shi idan suka ga wannan matakin wato bai kai su zuwa ga abin da suke bukata ba to sai su ɗauki wani mataki na gaba da haka wannan yana ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka shine kaskanta shi da shi da mabiyansa sai ba su amsa da cewa wa ma ilmi qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun yace ni bani da masaniya bani da wani ilimi game da abin da suka kasance suna aikatawa aikin su na zahiri da shi nake aiki amma abin da yake cikin zuciyarsu wannan ba sani ba in hisabuhum ay ma hisabuhum illa ala rabbi binciken hisabin su binciken su binciken ayyukan su bai zama mafaci akan ubangiji na law tashurun inda kun sani inda kun sani to da ba za ku faɗi abin da kuka faɗa ba sai ce wa ma ana bi taridil mu'minin shine ci gaba da karatunmu na yau wa ma ana bi taridil mu'minin yace kuma ni ban zamo mai korar mu'minai ba ai min hauli mai tafsiri yace wato yana nufin daga gefansa wannan kamar ana maka talmihi ne cewa sun bukaci da annabi nuhu ya kori waɗannan mutanen da suke kusa da shi talakawa tunda sun kaskanta shi sun ce ba za su yi imani da shi ba alhali kaskantattu ne suka bi shi kenan mai suke so ya kori waɗannan kaskantattun da suke zagaye da shi idan yana so su zo su saurare shi duk da ba a ambaci wannan ba amma kana fahimtar sa a cikin siyakin to sai ya ba su amsa ya ce wa ma ana bi tawarijin mu'mini kuma ni ban zanto mai korar mu'minai ba ban zanto mai korar mu'minai daga gefe na ba domin wa'innan muminan da kuka gani su ne waɗanda suke da ƙarfi suke da ƙarfin imani su ne waɗanda idan wani abu na jarrabawa ya zo za a samu sabati daga gare su amma mutumin da yake ƙarfin da yake da shi na dukiya ne ko na faɗa a shi ko na mulki idan ya ga bala'i guduwa zai idan ya ga jarrabawa guduwa zai idan jihadi ya zo tsallakewa zai in ma mai kuɗi ne jirgi zai haye ya tsallake ya bar ƙasar gaba ɗaya amma idan yana akwai ƙarfin da yake da shi ba ƙarfin ba ƙarfi bane maddi ƙarfi ne ma'anawi ƙarfi ne na imani to a duk lokacin da jarabawa ta zo to za ka ga shi yafi kowa kafewa shi yasa kasancewar su ire-iren wa'annan kasancewar su kusa da annabawa shine abin da yafi alkhairi shine abin da yafi tasiri shi yasa yace ni ba zan koni wa'annan masu imanin ba domin idan wani abu ya taso to su ne waɗanda suke da ƙarfin imanin da za su dage a kai irin wannan abin da suka bijiro wa annabi nuhu kafiran larabawa mushrikan larabawa sun bijiro wa annabi muhammad sallallahu alaihi irin wannan da an nuna maka cewa sunnar ɗaya ce al-kufru millatun wahida sunnar ɗaya ce sun bijiro wa annabi irin wannan sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yana musu wa'azi quraishawa sai suka ce ai ba za mu yi imani da kai ba sai ka kori wa'annan da suke gefanka malaman tafsiri suka ce annabi yana zaune a majalisinsa yana tare da su bilal da su suhaib da su ammar sai wani tawaga na mushrikan qurayshawa suka shuɗe ta gaban manzon Allah sai suka ga waɗannan su ne a zaune a gabansa to sai suka yi ta masa izgili suna dariya suna cewa ta ya za a zo mu zauna tare da waɗannan kaskantattun bayan mu ne fa suke a gabanka ta ya za mu haɗa majalisi da su su suna gefe suna dama muna hagu Daka idan kana so har ma mu saurare ka ba wai su yi imani da shi ba su zo su zauna su saurare shi to sai ya kori waɗannan talakawan da suke zagaye da shi to sai Allah subhanahu wata'ala manzon Allah domin saboda san waɗannan Qurayshawan su musulunta domin yana ganin su jagorori ne idan sun saurare shi za su fahimta in sun fahimta za su musulunta idan suka musulunta duk waɗanda suke bayan su su ma za su musulunta to sai ya so ya yi hakan sai ya so ya yi hakan ya nesantar da su saboda waɗancan su zo su saurare shi to sai Allah ya ce masa a'a ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله تعالى يتي ولا تطرد الذين يدعون رب ربهم بالغداة والعشي kada ka kori waɗanda suke roƙon ubangijinsu suke bautar ubangijinsu safe da yamma yuriduna washha suna masu nufin fuskarsa suna neman Allah subhanahu wata'ala ya kalle su ya yadda da su to irin wa'annan karka kore su ma alayka min hisabuhum min shay ma alayka min hisabihim min shay ba wani abu na hisabin su da yake kanka wa ma min hisabika alaihim min shay kuma babu wani abu na hisabin ka da yake kansu wala taziru waziratun wizar ukhra da haka fatatruduhum idan ka kore su fatakuna min adh-dhalimin zaka kasance daga cikin waɗanda suka yi zalunci to kaga wannan ana nuna maka cewa duka haka al'amarin kafir yake a duk lokacin da mai gaskiya ya zo musu da gaskiya annabi ne ko mai da'awa ya nuna musu ga abin da yake shi ne gaskiya to a matakin farko za su yi kokarin maida masa martani idan ba su ci nasara a nan ba su yi kokarin kaskanta shi da wulakanta shi da haka yace musu ba ana bi tarikil mu'minin ni ban zanto mai korar mu'minai ba in ana illa nadhirun mubin yi ban zanto ba face mai gargadi mubin wanda yake bayyana gargadin a fili a nan ma da yake taqaddama ma'anahu wannan ma'anansa ya gabata in aka ce annazir da larabci shi da al-mukhawwifu bil awaqib qabla wuqiha wanda yake tsoratarwa game da wasu abubuwa da za su biyo baya marasa kyau kafin afkuwar su sai ya zo sai muku gargadi akan cewa akwai abu kaza yana zuwa da haka kaga anan yana musu gargadi cewa idan ba su yi imani da shi ba sun dawo sun kiyaye dokokin Allah sun daina shirka da suke yi sun dawo ga tauhidi to yana musu gargadin azaba mai tsanani da za ta kama su qalu sai suka maida masa martani suka ce la illam tantahi ya nuhu idan har baka hanu ba ya kai nuhu ai an sabbi alihatina wa ai bidinina wa da'watina ila dinik ma'ana idan baka hanu ba ma da yace idan baka hanu ba game da zagin allolinmu wa aibi dinina baka hannu ba game da aibata addininmu wa da'awatina ila dinika idan baka hannu ba game da kiran mu zuwa ga addininka da kake yi in baka daina ba la takunanna min al-marjumin to lalle zaka kasance daga cikin waɗanda aka jefe su ai la narjumannaka bil hijarati ila al-mamat za mu jefe ka da duwatsu har mutuwa kaga anan sun dauki mataki na gaba sun dauki matakin karfi tunda an dauki matakin barazana ta kaskantarwa wato matakin kaskantar da shi a kaskanta wanda suke tare da shi don ya kore su bai yi ba don sai aka ɗauki matakin nuna ƙarfi cewa idan bai hannu ba to za su sanya shi cikin waɗanda aka jefe su wannan ya nuna sun sha jefe mutane a baya kenan shi za su sa shi ɗaya daga cikin almarjumin waɗanda waɗanda aka jefe to wannan shi yake nuna maka cewa a duk lokacin da aka toshe bakin mabannata da hujja ya zama ba su da hujjar da za su mai da martani ba su da hujjar da za su kare kansu to mataki na gaba da suke ɗauka bayan wannan shine amfani da ƙarfi idan baka hannu ba ya kai nuhu daga jayayya da mu da kuma kiran mu zuwa ga addininka to za mu sanya ka daga cikin waɗanda aka jefe su da duwatsu wannan shine halin at-tuwat wato shine halin kangararrun mutane a koyaushe dogara da alkuwa wa tahdid wal wa'id dogara da karfi da tahdidi da wa'idi a duk lokacin da suka samu kansu a zagaye da gaskiya ta gaba da baya ta kowane gefe suka duba gaskiya ce hujjoji kuma a bayyane ga sanan su kuma ba su da dalili da za su kare kansu to sai su fara ɗaukan mataki na barazana idan ba su ci nasara a nan ba a kai wajen hukuma su yi amfani da hukuma don ta tursasa ku ku daina faɗar wannan gaskiyar idan ba su ci nasara a nan ba kuma su ɗauki matakin koro wawayensu su zo su yi ta zagin ku suna cin mutuncin ku suna aibata ku qala rabbi inna qaumi kadzabun annabi nuhu yace ya ubangiji na lalle mutane na sun ƙaryata ni inna qaumi kadzabun lalle mutane na sun ƙaryata ni faftah baini wa bainahum fatha dan haka wato kayi hukunci tsakanin ni da su da wani hukunci ai uhkum baini wa bainahum bi hukmikal adil yi hukunci ka yi hukunci tsakanin ni da su da hukuncinka wanda yake cike da adalci wa najjini wa mamma iya minal mu'minin kuma ka tseratar da ni da ni da waɗanda suke tare da ni daga cikin masu imani ai in qizni wa man amana ma'i min kaidihim ka tsama ka tseratar da ni da wanda suka yi imani tare da ni daga kaidin wa'innan wato daga kaidin wa'innan kafirai annabi nuhu ya faɗi wannan a lokacin da ya fidda tsammani daga imanin mutanensa bayan ya zauna cikin su shekara 950 duk wani zarfin zaman da zarfin makan ba wanda bai amfani da shi ba domin ya ga ya ja hankalinsu haka ya gaya wa Allah wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara da kira su a bayyane thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra yace na bai na yi musu na kira su na yi da'awar a bayyane na kuma asirta musu asirtawa ya bi ka har gida yana lallashin ka ya yi a bayyane a bainar jama'a ya bi ɗaiɗaikun su har cikin gida yana ƙoƙarin gamsar da su duk ya yi wannan ya ja hankalin su zuwa ga ni'imomin ubangiji idan sun musulunta ka qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara da haka yayi iya bakin kokarin sa da ya ja hankalin su tsawon shekara 950 amma duk da haka ba su yi imani ba ƙarshe Allah ya tabbatar masa da cewa ba za su fayi imani ba innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka a nan gaba sai wanda ya riga yi imani a baya to dai fahimci haka shine ya koma yi wannan addu'a a cikin suratu nuh ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yajidu illa fajiran kafara ya Allah kar ka bar wani a ban kasa min alkafiri daga cikin kafirai da yaron wani mai wani magidaci wani mai zaman gida to kar ka bar ko ɗaya daga cikin su innaka in tazarhu domin kai idan ka bar su baka hallaka su ba yudillu ibadaka to wa'annan sauran bayin naka ma da suka yi imani za su yi kokarin batar da su wala yalidu kuma nan gaba ba za su haifi wani abu ba illa fajiran kaffara face wanda yake fajiri mai yawan kafirci to anan sai Allah yake ce mana kaga yayi addu'a ya ce ya Allah kai hukunci tsakaninmu da su da hukuncinka na adalci sannan ka tseratar da ni da ni da wanda suke tare da ni daga cikin masu imani nan ya yi amfani da sabubba na karɓan addu'a a karan farko ya yi amfani da sunan Allah ar-rabbu ya ce rabbi wanda yake nuna rububiya domin amsa addu'a yana daga cikin rububiya yana daga cikin manufofi na rububiya amsa addu'a ya ka ya ce rabbi bai ce Allahumma ba ko wani abu irin wannan sai ce ya ubangiji na to wannan wani mataki ne na neman karɓuwar addu'a wato ka yi amfani da kalmar rabbu ko rabbana shi sa ya ce rabbi ya ubangiji na ma'ana ubangiji na wanda ya halicce ni wanda yake mallaka ta yake kulawa da ni to ina roƙonka amsa min addu'a sannan ya nuna kaskancin kansa ya nuna kaskanci da rauninsa ya ce inna ƙaumi kazzabun lalle mutane na sun ƙaryata ni wannan yana nuna wato ya kai iya ƙarshen abin da yake iyawa ya yi iya duk abin da zai yi mutanen nan sun ƙaryata shi wannan yana nuna rauninsa da tawali'unsa da tawali'unsa da kuma nuna kasawarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wani yana daga cikin dalilai da suke sawa a amsa addu'ar mutum shine ya kaskantar da kai ga Allah ka nuna rauninka ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna rashin karfinka da rashin dubararka Allah shine wanda yake da karfi yake da dubara to Allah ya iya maka to kaga sai addu'a yace to faftah baini wa bainahum fatha zaka kai hukunci tsakanin mu da su ni kuma ka tseratar da ni da ni da waɗanda suka yi ibadi da ni Allah yace fa anjaynahu sai muka tsoratar sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki yace yuridu safina a cikin jirgin ruwa lafazin al fulk ana amfani da shi a matsayin mufradi ana kuma amfani da shi a matsayin jam'i yakan zo a wani siyaki ana nufin jam'in jiragen ruwa yakan zo kuma a wani gurin yana nufin mufradi yana nufin jirgin ruwa guda ɗaya misali faɗin Allah ta'ala hatta idza kuntum fi fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyiba yace hatta idza kuntum fil fulki har sai da kuka kasance a cikin jiragen ruwa nan da jam'i zaka kira su me yasa za mu ce shi ce wajaraina kaga ya nuna da yawa ne ce wajaraina sai ya gudana wata wajaraina bihim kuma jiragen ruwan suka gudana da su kaga ya nuna da yawa ne jiragen ruwan suka gudana da su akan teku birihin tayyiba da iska wadda take mai daɗi a wani gurin kuma sai ce alam tara annal fulka tajri fil bahri alam tara annal fulka tajri shin baka gani ba baka yi duba ba cewa jiragen ruwa jirgin ruwa tajri tana gudana kaga wannan ya nuna guda ɗaya ce saboda ya ce tajri a can kuma ya ce wajaraina ya nuna su da yawa ne kenan kalmar alfulk ana amfani da ita a wani gurin ana nufin jam'i wani gurin kuma ana nufin mafradi a nan jirgin ruwan guda ɗaya ne da aka fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki yace yana nufin me yana nufin jirgin ruwa shine abin da ake kira al-fulk yace al-fulk al-mashhun fil fulk al-mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake cike da lodi ay al-mamlu'u bil amti'a wal azwaj wanda yake cike da kayan alatu wal azwaj da matayansu na aure allati التي حمل فيها من كل زوجين من كل من كل زوجين بنم زوجين اثنين wanda aka ɗauka a cikin shi wannan jirgin ruwan min kullum daga dukkan wani nau'i na halitta zaujaini nau'i guda biyu isnaini guda biyu isnaini wannan ta'kidi ne na zaujaini din yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala hatta idza jaa amruna wa farat tanuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn isnaini wa ahlaka وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله تعالى يكتوى حتى إذا جاء أمرنا هل يزوى لوك تندى الأمر أم يزوى وفار التنور تنور وتتندى نمره يبقود الروا wala bai suka ce ruwan tufana ya fara kukugowa ne daga murhu na inda ake soya biredi ko waina wa farat tannur yace kulna sai muka cewa annabi nuhu ihmal ihmil fiha ka dauka a cikin ta ma'ana a cikin jirgin ruwa din min kullin daga kowane nau'in halitta zawjayn sinaini nau'i guda biyu wa ahlaka sannan ka hada da iyalanka wanda suka yi imani da kai illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda magana ya riga ya gabata akan su kunci ya gabata akan su cewa su kafirai ne wa man amana da wanda suka yi imani duka ka dauke su tare da kai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba abin da yi imani tare da shi face ƴan mutane kaɗan duk tsawon wannan lokacin da ya dauka yana wa'azi wannan shi yake nuna maka hakurin annabawa mutum ya shekara 950 yana da'awa amma kuma mutane su ki karba su bi shi da jafa'i da zagi da cin mutunci kuma ya ci gaba da hakuri to wannan shi yake nuna maka hakurin annabawa da juriyarsu wanda ya kamata duk wani mai da'awa yayi koyi da wannan hakuri nasu da wannan juriya tasu Allah ta'ala ya ce fa anjaynahu wannan fa'un din tadullu ala at-taqib tana nuni zuwa ga biyu bayan addu'ar ma'ana yana yin addu'ar to ba dauki wani lokaci ba fa anjaynahu sai muka tsoratar muka tsiratar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa al-mashhur wanda yake cike da lodi summa aghraqna ba'dul baqin yace sannan sai muka nitsar muka nitsar ba'du bayan tseratar da su masu imanin albaqin sauran wanda ba masu imani ba summa aghraqna ba'du sannan sai muka nitsar ba'du ba'du ne kenan ba'du ija iman amana ma'ahu bayan tseratar da waɗanda suka yi imani tare da shi to sai muka nitsar da albaqin sauran waɗanda suka yi saura akan kafirci ai anjaina nuhan wa man amana ma'ahu mun tsiratar da annabi nuhu da wanda suka yi imani tare da shi wa aghraqna man kafara kuma muka nitsar da wanda ya kafurta man kafara bihi wanda ya kafurta da shi wa khalafa amrahu ya kuma saba wa umarninsa daga cikin waɗanda aka hallaka hadda hadda matarsa hadda kuma ɗansa na cikinsa hadda ɗansa na cikinsa yana daga cikin waɗanda waɗanda aka hallaka wannan kuma shi yake nuna maka ashe Allah yana fitar da rayayye daga cikin matacce da kuma fitar da matacce daga cikin rayayye kasancewarsa annabi mai imani bai hana wa ɗansa ya zamo kafiri ba bai hana ɗansa ya zamo kafiri ba kisar da ta gabata kisar annabi ibrahim a nan Allah ya bayyana mai cewa annabi ibrahim waɗanda ya yi wa wa'azi iyayensa ne ciki har da mahaifinsa watlu alaihim naba ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا إلا رب العالمين نعم النبي إبراهيم كذا ما هي فين سيكي وعز شيء النبي ني منزو yana daga cikin ulul azmi min rusul amma kuma ya zama mahaifinsa kafiri ne kaga nan an samu wato fitar da rayayye daga mai daga matacce a nan kuma annabi nuhu annabi ne manzo yana daga cikin ulul azumi min rusul shi ma manzannin nan guda biyar amma shi ma kaga ɗansa yana daga cikin waɗanda suka hallaka wanda ya kasance akan kafirci wanda shi yake nuna tarbiyya a bace da take buƙatar addu'a kai iya bakin kokarin ka kaga ka sauke nauyin da yake kanka na tarbiyyar 'ya'yanka sauran kuma ka hada da addu'a shi annabi ne bai ma san dan nashi kafiri bane bai ma sani ba ya ce aje makaranta ya tura ya zaunar da shi ya masa wa'azi ya kira shi zuwa ga Allah shi a tunaninsa dan musulmi ne baya ma tunanin dan nashi akan kafirci yake sabanin wanda zaka gani a yau shi yana da awar shi ahlus sunna ne amma bai damu da ƴaƴansa su yi sunna ba shi sunnar shi kadai yake yi da shi da matarsa matar ma ba kowa bane matarsa take sunna shi kadai yake sunna a gidansa matar ba sunna take yi ba da inda ake bid'o'i da sharholiya tana can tare da ita ƴaƴansa su ma kuma haka akan bid'a ko ba abin da ya dame shi yana ganin ai ya ba su ci ya ba su sha wannan ya wadatar bai wadatar ba ya tsawatar wanda yayi ku yi kaza ku yi ko ya biya kuɗin makaranta ku je makaranta san ki zuwa to ya zan yi da su wannan bai wadatar ba wani ma saboda barikanci cewa zai shi bai matsa wa yaro shi ba zai matsa wa ɗansa ba in ma kafirci in ma kiristanci yaro ya ce zai yi ɗancinsa ne ya je ya yi wannan sakaci ne Allah ta'ala ta yi ya yi lazina amanu ku an fusakun wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kiyaye kawunanku da kuma iyalanku daga wuta ta yaya za ka iya kiyaye kanka da iyalanka daga wuta in ba ta hanyar ɗora su akan tafarki madaidaici ba ma'aiki kuma yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a yi masa tambaya akan kiwon da aka bashi ya an jira na gobe kiyama ba matarka za a tambaya ba ita matarka tana da nata abin da za a tambaye ta kai kuma nakan ba ita za a tambaya ba balantana ka ce matarka ita za ta yi wa 'ya'yanka tarbiyya ce in kina yi ki ni ba ruwana ba dai na ba da kaza ba ne ba in ya ga dama in ya ga dama ya bari sai kai ta ibada kai ta ibada kana sunna sai ka je lahira ga aikin ka ya cika an auna aikin ka ya cancanta ka shiga aljanna an kama hanya da kai za a je aljanna sai ƴaƴanka Allah ya tsare mu su sha gaban ka su ce ya Allah wannan shine jagoran mu shine makiyayin mu a duniya a tambaye shi gashi nan in ya matsa mana ko in ya kula da tarbiyyar a tambaye ka ka soke kai da in kai ƙarya an sani to bayan da za a yi kuma kai ka tafi aljanna su su tafi wuta domin Allah baya zalunci sai dai ku tafi wuta tare da su a kai kayi ibada ƴaƴanka sun ja ka sun kai ka wuta haka ibada ana yin ta ne tare da mata tare da ƴaƴa ake yi in kayi iya bakin kokarin ka wani ya je fandare ya bijire tare da baka sani ba ko kuma ka sani amma ba yadda kai da shi ka iya bakin kokarinka to na Allah ba zai kama ka da laifi amma idan aka samu sakaci daga gare ka to duk wani abin da ya aikata na kuskure to kana da kamisho a cikin wannan domin kai ne makiyayinsa annabi nuhu bai san ɗansa ba akan kafirci yake ba Allah ta'ala ce wahiya tajri bihim fi mawjin kal jibal ونادى نوح ابنه نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah ta'ala yake cewa ga jirgin ruwan tana nan tana ta gudana da su suna cikin jirgin ruwan fi maujin a cikin taguwa igiyar ruwa tana kada jirgin ruwan kal jibali kamar wani katafaren dutse wanada nuhu ibnahu wanada nuhu ibnahu annabi nuhu sai kira ɗansa da ya hango shi gashi can yana ta bundun-bundun a cikin ruwa ta ya bane ya kai ɗana irkab ma'ana zo ka hau jirgin nan tare da mu wala ta kuma yan kafirin kar ka kasance daga cikin kafirai fala da yake yana daga cikin halakakku sai ce sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma zan je in tattara zuwa ga wani dutse shi ne wanda zai kare ni daga wannan ruwa wannan ɗan jirgin naku ba zai tseratar da ni ba suka ce ya hango kumfa ya tashi sama ya yi soro sai ya tsammanin dutse ne yana ganin idan ya je ya hau dutsen zai tsira yana zuwa ya kama ashe kumfa ne fa hala bainahum al-mawju ana cikin wannan sai igiyar ruwa ta shiga tsakaninsu fa kana min al-mughraqin sai ya kasance daga cikin waɗanda aka nitsar da su tare da wanda suka nitse Allah ya kare to kaga wannan shi yake nuna wannan yana iya faruwa a samu mutum malami ne ya kare rayuwarsa akan da'awa amma kuma aka samu ɗansa ya fandari ya zama wani abu daban wannan baya zama dalili na aibata wa uba kuskure ne ka aibata wa uban uba ta dalilin lalacewar ɗansa in ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen yi masa tarbiyya ko kuma baka sani ba ya yi ko bai yi ba baka sani ba ya yi iya bakin ƙoƙarin nasa ko bai yi ba sai ka zo kana zargin uban kana zargin uban akan lalacewar ɗansa to wannan kuskure ne ba daidai ba ne ga annabawa 'ya'yansu a wuta wannan shi yake nuna maka shirya tana hannun Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu baki daya Allah ya ce inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan abin da ya faru akwai aya abin da ya faru na hallaka mutanen annabi nuhu akwai aya inna fi zalika la aya a cikin abin da ya faru din nan na hallaka mutanen annabi nuhu akwai aya ko kuma abin da ya faru na kissar annabi nuhu da mutanansa aya ce babba da take nuna kadaitantakar ubangiji da kuma kudararsa ya ce ba kana aksaruhum mu'minin amma yawa yawansu ba su zanto muminai ba ba su kasance masu imani ba yawa yawansu duk da wannan ayar duk da wannan babbar alamar da take nuna wahadaniyar ubangiji take nuna kudurar ubangiji amma tare da haka yawa yawansu ba su yi imani ba ma'ana mutanen da suka biyo baya labarin ya same su duk da haka ba su yi imani da ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da wahadaniyarsa ba wa inna rabbaka lahuwa al'azizun rahim kuma lalle ubangijinka shi ne al'aziz mabuwayi al-rahim wanda yake mai jin kai wala yake taƙaddama ma'anahu wannan ma'anansa ya gabata yana nufi ya gabata a aya ta takwas zuwa aya ta tara can malai ya kawo wannan inna fi zalika da aya yace ya anila dalala ala anna allaha qadir yace wannan dalili ne akan Allah ta'ala mai iko ne mai cikakkiyar kudura ne wala ya'jizuhu shay'un ba wani abu da yake gagararsa ba wani abu da yake gagararsa ka kalli yanda ruwan ruwan tufanin kalli yadda ruwan tufanin ya sauka kalli yanda daga sama da ƙasa fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha ulunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir sama ta tsatsage ruwa yana sauka ƙasa kuma ruwa yana kokkowa da wannan aka halaka su wannan aya ne aya ce da take nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da cikakkiyar kudura kuma ba wani mai karfi da zai gagare shi ba wani wanda yake takama da matsayi ko wani abu da zai gagare Allah subhanahu wataala idan mutum ya ga yana ta abubuwan da yake yi na sako da fajirci Allah ya kyale shi ta lalace masa ba wai dan ya fi karfin Allah ba wa kana aksaruhum mu'minin kuma yawa yawan su su kasance mu'minai ba a can yace ai ma a kulli zalika yastamirru aksaruhum ala kufri tare da duk wannan abin da ya faru na wannan aya suka samu yawa-yawansu sun shuɗe akan kafircinsu maimakon ayar ta yi musu amfani su gane gaskiya su dawo su bita amma duk da haka sai kaga sun shuɗe akan mai akan kafircinsu wannan kuma shi yake nuna maka kuskuren wanda za a zo masa da gaskiya ya kibinta saboda son zuciya a duk lokacin da ya dawo yake kokarin sanin gaskiyar ko yayi aiki da ita sai zama an sha makance tsakanin zuciyarsa da imani ita gaskiya lokacin da ka ganta a karon farko kafa in ci cewa ita ce ka gane tabbas ita ce to karka tsaya inda inda kawai kai kokari ka bita idan mutum ya riga ya gane wannan ita ce gaskiyar ce fa amma bai shirya bin ta ba yanzu sai lokaci kaza sai lokaci kaza to shikenan wannan zai sa a sha makance tsakanin zuciyarsa da imani haka ita gaskiya in an fahimce ta da gaggawa ake karbanta to wa'annan gaskiya ta zo musu da hujjoji masu ƙarfi da suke tabbatar da wannan gaskiyar amma yawa yawan su su yi imani ba kuma a haka suka mutu akan wannan kafirci da cewa ma kana aksaruhum mu'minin kuma yawan yawan su zama masu imani ba wa inna rabbaka la huwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka shine mabuwayi arrahimu mai jinkai a can yace ya'ani almanin almuntaqim min ada'i shine wanda yake wato hananne wanda ba wanda ya isa ya ya cutar da shi almuntaqimu min a'da'ihi wanda yake yin azaba ga makiyansa yake mayar da martani yayi azaba ga makiyansa yace arrahim shine bi awliya arrahimu bi awliya'ihi wanda yake mai jin kai mai rahama ga ga ainihin waliyansa masoyansa annabi nuhu shine al'abu thani shine uba na biyu bayan annabi adam annabi adam shine al'abul awwal shine uba na farko wanda kowa da kowa da kake gani na yan adam zuriyansa ne to annabi nuhu shine al'abu thani shine uba na biyu domin duk abin da ya biyo bayan annabi nuhu na yan adam zuriyar annabi nuhu ne gaba ɗayan mu sai mun tike zuwa ga annabi nuhu gaba ɗayan mu ba wani da zai bi ta wata hanya ya haɗu da annabi adam ba tare da ya biyo ta kan annabi nuhu ba da haka shi ne al'abu thani ina dalili shi ne faɗin allah ta'ala waje allah zurriyatahu umul baqi allah ce sai muka sanya zurriyar annabi nuhu umul baqi su ne waɗanda suka wanzu aka ce duk wanda suka yi imani tare da annabi nuhu wanda ba daga zuri'ansa suke ba duka allah ya hallaka su bai bari zuri'ansu ta ci gaba da rayuwa ba sai ‘ya'yan annabi Nuhu da zuri'ansu su ne suka ci gaba da rayuwa. Shi yasa Allah ya ce waje an la zurriyata hukumul baqi sai muka sanya zurriyarsa su ne wanda suka wanzu ma'ana wanda ba zuriyarsa ba to ba su wanzu ba. Haka malaman tarihi suka ce ‘ya'yansa guda uku ne akwai Sam akwai Ham akwai Yafis. To wannan guda ukun daga gare su ne aka samu wasu farare wasu bakake wasu kuma masu kiran China din nan da sauransu. to duka wannan daga wa'annan nau'ukan ƴaƴan nasa ne aka aka aka same su to wannan shine a takeice abin da ya shafi kisar annabi hud abin nan ko annabi annabi nuh sai Allah ta'ala ya ce kazzabat kazzabat adun al-mursali
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود على تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آيتان تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذين أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله تعالى يتي كذبت عاد المرسلين وبآيوين سبد مفدو معاني الكلمات كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم حود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وتبنون بكل ريع كلمة ريع أنا ما يتي مع أنت الريع ما ارتفع من الأرض شين برن دي أوكك نكسا بري ديك ميتدو وقال قتادة قتادة يتي الريع الطريق الريع شين حنيا الريء شيني آه، واتو آه، شيني حنيا بكل ريء آية تعبسوا تعبسوا نيجي معناها ستلعبون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون مصانع شيء منازل yace wa idza batashtum batashtum jabbarin yace batashtum fa ana yace qala mujahid al batshu shine al asfu qatlan bis sayfi wa darban bis saut in aka ce al batshu shine zalunci ta hanyar kisa da takobi ko kuma duka da bulala khuluqul awwalin ko ma'anan sa aidinuhum ma'ana addinin mutanen farko wannan sune ma'ani ma'anil kalimat wanda malam ya kawo tafsirin ayoyin sai ce kazzabat adun al-mursalin ada wato adawa sun ƙaryata manzanni ay kazzabat qabilatu adin rasulahum hudan kabilar adawa sun ƙaryata manzansu wanda shine annabi hud ya sa lamba yace kanu yaskununa al-ahqaf sun kasance suna da zamani a guri da ake kira al-ahqaf wani guri ne wanda yake da tudun rairayi haka guri ne mai rairayi da mare-mari na ruwa da sauransu ana guri ne wanda yake da rairayi to kuma akwai mare-mari na ruwa da suke gudana da lambunoni da sauransu bi biladi hadramaut a can garuruwan hadramaut bil yaman a yankin yaman yace wa qad taqaddama al hadisu anhum fi surati al araf yace bayani akan su ya gabata a suratul araf wa suratul hud da kuma suratul hud to adawa wasu mutane ne da aka yi wata kabila ce da aka yi wanda suke masu tsananin karfi malaman tafsiri da yawa sun yi ta mubalaga wajen cewa mutane ne masu girman jiki har ma wani yake cewa mutum tsawonsa sama kamu saba'in daga nan mutum yana hango rta da duk wannan mubalaga ce ba wani dalili da ya nuna haka abinda dai dalilai suka nuna karfi suna da karfi mutane ne masu karfin jiki amma cewa suna da girman halitta halittar su abin nan kamu saba'in yaro karami ma yana zira'i kaza duk wannan mubalaga ce ba wasu dalilai da suka tabbata a shari'armu wanda suke tabbatar da haka amma dai Allah ya tabbatar da cewa suna da karfi har suna cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu tsananin karfi to kaga ai karfi ba lalle sai da girman jiki ake ake ake karfi ba ba lalle sai jiki ya girma ya zama wani babban abu sannan ai karfi shi karfi wani abu ne daban to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa suna da ƙarfi to shine anan malai ce to wa'annan adawa saboda wannan ƙarfi da suke da shi da sauran abubuwa da suka sa su dagawa sun ƙaryata manzan sun ƙaryata manzanni annabi hudu suka ƙaryata amma aka ce sun ƙaryata manzanni shi yasa anan yace wa man kadzaba bi rasulin faqad kadzaba bi jami'il mursalin duk wanda ya ƙaryata wani manzo guda ɗaya to haƙiƙa ya ƙaryata dukkanin manzanni shi yasa aka ce al-mursalin ma'ana wato sun ƙaryata su adawa sun ƙaryata annabi hudu wanda wannan ƙaryatawar tana nuna ƙaryatawar su wato zuwa ga dukkanin manzanni a wani lokaci suka ƙaryata shi sun ƙaryata shi iz qala lahum akuhum hudun ala tattaqun a lokacin da dan uwan nasu hudu yace musu sun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba suka ce annabi hud nasabarsa alaihi salam wato tana tikewa ne zuwa ga annabi nuhu kamar da muka yi bayani mutanensa kuma su ne adawa aka ce ad din sunan kakansu ne sunan kakansu ne kana ake ce musu ad nisba zuwa ga zuwa ga kakansu kamar yadda an saba yin haka sai a kira mutane da sunan wato ainihin kabilar babban kabilar su sai a rika kiran su da wannan da wannan sunan to su ma sai ake kiran su adawa nisba zuwa ga kakansu bai wannan suna ad al-ahqaf kuma mun faɗa yanki ne a yaman wanda abinda suke yi shine bautar gumaka aikinsu shine bautar gumaka to sai Allah ya aika musu annabi nuhu annabi hudu domin ya hane su game da wannan bautar gumaka da kuma umurce su su dawo ga bautar Allah shi kadai su yi wa Allah godiya akan ni'imomin da yayi musu amma sai suka karyata shi sun karyata shi iz qala lahum akuhum hudun ala tattaqun a lokacin da dan uwansu hudu yace da su yace musu ala tattaqun shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba wannan istifham ne littawbih waddaqa musu yake yi akan wannan shin duk da abin da Allah ya muku din nan ba za ku kiyaye dokokinsa ba inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce ni manzo ne kuma ni mai amana ne wannan ya nuna halaccin mutum ya bi kansa saboda maslaha mutum ya yabi kansa a wani lokaci kai da kanka ka yabi kanka saboda maslaha amma ba a yaban kai sai dan wata maslaha wannan manzon Allah yake cewa yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhar shi ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam gaba ɗayan su ba alfahari nake yi ba ibn mas'ud yake cewa da na san wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah wanda kuma har raƙumi zai iya zuwa gurin da yake to da na haura kuma na je gurinsa domin ya kare ni da wannan ilimin da yake nufi ba wanda ya fi shi sanin alkur'ani to ana faɗar wannan domin maslaha ba don ba don alfahari ba kana iya yawan kanka wani lokaci saboda wata maslaha ba don alfahari ba shi yasa anan sai ya bi kansa saboda maslaha ce inni da kuma rasulun amin ni a gare ku ma'aiki ne manzo ne da Allah ya aiko ni aminu kuma amintacce ina da amana fattaqullaha wa ati'un don haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un kuma ku yi mun da'a ma'ana ku yi mun biyayya wa ma as'alukum alaihi min ajr kuma ba na tambayar ku wani abu na sakamako wani abu na lada alaihi akan da'awar da nake muku in ajriya sakamako na bai zanto ba illa ala rabbil alamin face akan ubangijin halittu anan ma da yake taqaddama ma'anahu qariban ma'anansa ya gabata nan kusa ba da nisa ba faɗinsa da ya ce in ajriya illa ala rabbil alami sakamako na bai zama bufaci a kan ubangijin halittu wannan baya nuna sakamako na wajibi domin bai ce in ajriya illa min rabbil alamin ba sai ce illa ala kalmar ala tana nuna abin ya zama wajibi ga Allah dole ne akan Allah ya bashi ladan aikinsa ya bashi ladan da'awarsa ba dole bane mu mu ci mu tilastawa Allah cewa dole sai ya sai ya ba mu ladan aikin da muka yi amma shi Allah shi yake wajabta wa kansa shi Allah ba wanda yake wajabta masa amma shi yana wajabta wa kansa an fahimci wannan sabanin da mu'tazila suke cewa idan kai aikin alkhairi dole dole ma Allah ya baka lada dole ne Allah ya baka lada dole ma Allah ya saka aljanna in kai aikin alkhairi haka kuma in kai aikin sharri dole Allah ya kona ka daka su a wajen su ba afuwa ba shafa'a ba maganan gafara in dai kai laifi dole Allah ya kona ka to wannan ba aqida bace ta ahlus sunna aqidar ahlus sunna Allah yana dora wa kansa wasu abubuwa a matsayin shi ya wajabta wa kansa ba wai wani ya wajabta masa ba domin ba wanda isa ya wajabta wa Allah abinda ba shi ya wajabta wa kansa ba da haka yazo yana musu wa'azi ya bi irin waccan hanya da muka ambata wanda annabi Nuhu ya bi wajen yi musu wa'azi amma duk da haka wasu gamsu ba bayan ya yi musu wa'azi ya ja hankalinsu sai kuma ya fuskance su yana kokarin bayyana musu ni'imomin da da Allah subhanahu wataala ya musu ko kuma ya fuskance su yana nuna abubuwan da suke yi na laifi abubuwan da suke yi na laifi wanda ya kamata su tuba su daina yace atabluna bi kulli ri'in shin kuna ginawa bi kulli ri'in qala qatada ar-ri'u at-tariq qatada yace abinda ake nufi da ar-ri' shine hanya ma'ana kuna ginawa a gefen kowace hanya ayatan ya'ani alamatan wata babbar alama ta abasuna ai tal'abuna kuna warki kuna wasa qala ibn abbas ibn abbas yace innahum kanu yubnuna bi kulli ri'in alaman sun kasance suna gina katafaren gida soro wanda yake wani bene mai tsawo a kowace hanya ko kuma a kowane guri mai tudu ko kuma a gefen kowace hanya ai bina'an mashhuran za su zo su yi wani gini wanda yake shahararre ya basu na fihi bi man yamurru fi tariqi ila hud alaihi salam suna yin wasa da izgili ga duk wanda zai shuɗe ta gaban su in suna wannan gurin zai je wajen annabi nuhu an san inda majalisin annabi nuhu yake an san kuma inda ahlus sunna suke biyowa za su wajen annabi hudu in na ce nuhu ko ko ya guri za su je wajen annabi hudu to idan za su wuce dama an yi gini akan waɗannan manya-manyan gine-gine akan hanya suna biyuwa za su wuce sai a yi ta musu izgili ana kama gemun su ana an masu izgilanci kamar da yadda ake wa ahli sunna a yau inda ba su da karfi ka je ƙauye ka ga inda ahli sunna suke yan tsiraru inda yan bid'ar da yan gargajiyar su ne suka mamaye garin idan ahli sunna suna da wani majalisi ko wani masallaci to idan za su wuce su je masallacin sallah zaka ga ana musu izgili ana musu dariya ana ana musu wasa wasa irin na izgili wani ma har ya zo da sunan tabbashinsa ne ya kama gemunsa ko ya kama wani abu yana wasa gemun ka kamar na bunsuru kaza kaza kaza kaza wanda duk ya samu asali daga waɗancan mutanen to shi ne abinda nan malam mai tafsiri ya mana ishara zuwa gare shi amma abinda malamai suke cewa wannan abin da suke yi na gine-gine suna yin su ne don su nuna ƙarfin da suke da shi suna yin wannan gine-ginen ne don su nuna ƙarfinsu ba wai don su kadai su rika yin izgili ta'ewa suna yin amfani da wannan majalisan suna yin izgili da wasa da mutanen da za su wuce su tafi wajen annabi do amma babbar dabban dalilin da yasa suke suke gina waɗannan surayen don su nuna yanda suke da ƙarfi don su nuna yanda suke da ƙarfi don su nuna yanda suke da dukiya suka tara dukiya kasan ko muna al'ada idan mutum ya tara kuɗi to zai ta tashin gine-gine yadda ka duba nan gine-ginen nan ya dan ya tashi wani soro can ko mace ya tashi wani soro to su ma sai suka yi ta yi irin wannan shi yasa malamai suke zargin gine-ginen da babu bukata ginin da za a yi shi na abasan in mutum zai yi gini dan ya shiga ko ya yi gini dan ya sayar ko ya dan ya sa haya ko dan ya taimaka wa addini da wannan gini ko domin 'ya'yansa ko don wani dalili wannan babu laifi akan wannan amma mutum ya yi gini kawai don alfahari don ya nuna shi mai akwai ne don ya nuna shi ya isa a talakawa ƙasa da shi suna ta mutuwa da yunwa wasu ba su da kuɗin magani wani kaza wani kaza ta shi gina wani tsoro ba tare da wani ba tare da wata manufa ba mai kyau kawai don ya nuna shi ya isa shi mai akwai ne to wannan abin zargi ne domin akwai wani abu na israfi a ciki Allah kuma ya ce wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin kada ku zama masu israfi lalle Allah baya son masu israfi maimakon ka gina duniya ka gina lahira mana maimakon ka gina duniya ka yi gine-gine ka gina gidaje a ka gina gidaje a lahira duk gidan da ka gina ka bawa marayi ko ka gina ka bawa malamai masaukar baki ko ka gina a matsayin makaranta ko ka gina a matsayin masallaci za a gina maka irin sa aljanna ko wanda ya fi shi a aljanna mutum ya gina lahiransa shine dubara shine wayo ba wai kadai gina gina duniya ba ina fata an fahimta da wannan malamai suke cewa yana daga cikin alamar nuna ƙarfi ko kuma yana daga cikin alamar ɗagawa da kuma nuna ƙarfi shine mutum ya rika yin abin da ba wata fa'ida yanzu abin nan da amurkawa suke yi misali ko kuma sauran ƙasaisai da cewa a hau jirgi a tafi wata a tafi duniyar wata ba wata fa'ida da za su samu sai dan kawai su nuna su masu ƙarfi ne su masu akwai ne cewa in an je duniyar wata akwai abin da ake samuwa ba wani abu da zaka samu a duniyar wata da zai amfane ka ba wani abin da zaka abin da zai amfane ka a ban kasa yake kasa ce Allah ya hore maka huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur kasa ita Allah ya hore mana domin ta amfane mu amma abubuwan da suke sama dadda suna da tasiri domin maslahar mu amma dan ka hau ka je can ba wani abu da zaka samu da zai amfane ka amma ba wai dan ba wai suna yin wannan bane dan wani amfani da za su samu kawai suna yi ne dan su nuna isar su da haka ƙasa a yau idan ta cika ta tumbatsa shine ta tafi duniyar wata ko ta tafi duniyar mars ko ta tafi duniyar kaza wanda shine alamun nuna cika da tumbatsa ga wannan ƙasar to duk kaga wannan suna yin sa ne abasan dan nuna ƙarfi to wannan abun zargi ne shine abinda waɗannan mutanen suka yi mutanen annabi hudu suka yi ta gine-gine kowane gefen hanya ko guri mai tudu sai a zo a yi soro a yi wani burj kamar irin burj din can da yake abin nan dubai da burj din da yake ina ne imarat da wane ne sai a yi ta irin waɗannan sorayen daga nesa kana hango su shi yasa aka kira su ayatan ma'ana wata babbar alama wadda daga nesa ana hango ta ta abasuna suka ce kuna yin wannan kawai abasan ba tare da wata fa'ida ba shine tafsiri da malamai suka suka firin jayarwa kuna yin sa ne ta abasu kawai abasan don nuna ƙarfinku da nuna alfahari da nuna alfahari ta iya wannan gurin da yake guri ne da yake matattar jama'a a riƙa yin izgini ga wanda suka biyo za su je wajen annabi hudu wannan ba zai kore abin da malam ya faɗa ba amma wannan shine babbar manufar wa'annan manya manyan gine gine to shine anan yake gaya musu wannan cewa wannan abin da kuke kusan cewa ruhu ne da kuma ruɗuwa da abin da Allah ya muku na ni'ima godiya ya kamata ku yi wa Allah ba alfahari ba watattakhizuna masani'a kuma kuna rukun masani malice ai manazil shine masaukai gurelin zama al manazil wa qala mujahid yace mujahid yace husunan mushayyada shine gano ingantattu bainaye wanda suke ingantattu wanda an wato an- an an nuna ƙwarewa wajen gina su kuna yin wannan la'allakum taqludun qala qatada ka'annakum khaliduna baquna fiha ka ce dai ku dawwamammu ne za ku wanzu a cikin gidajen ma'ana kuna rukon masane suka ce manazil su ne gidaje haka wasu malamai suka fassara masane sun fassara su da da abin nan da manazil wasu kuma suka fassara shi da kusuran dafna matina wato manya-manyan benaye waɗanda suke wato wanda wanda suke wanda wato wanda suke ginawa wanda wasu kuma suka fassara shi da me wato abin nan ah, gurin ajiyar ruwa na cikin ƙasa wannan gurin ajiyar ruwa wannan na na ƙarƙashin ƙasa abu lokaci ya kusa ƙarewa gurin ajiyar ruwa na can ƙarƙashin ƙasa da suke tara ruwa wannan khazana din Ah, muna iya tsayawa ma daga nan Mm, lokacin bai wuce minti hudu ne suka rage kenan muna iya tsayawa daga nan saboda ɗauke wuta da aka yi in mu- eh, in muka zo ko malam laifi mm, in muka zo insha Allah darasi na gaba ba tashi kan wannan kisa Ah, sai a yi haƙuri da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wani bayani za a yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صل- ها